أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آه ما لم يتقبل الشيوى فصل لا يهل لغير المتودئ صلاة yace sallah bata halatta ba ga wanda ba shi da alwalla bai yiwu mutum baya da alwalla ya gabatar da sallah saboda alqur'ani ya zo da ayar alqur'ani ta zo da hani akan haka ya ayyuhal ladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu to wannan ayar ta alƙur'ani ta yi hani gabarin wato gabatar da alwalla ba tare da tsarki ba sau da haka wanda ya yi sallah baya da alwalla da ganganci to wannan ya jefa makansa cikin hadari wala dawafin dawafi shi ma bai halatta ba idan babu alwalla saboda manzo Allah sallallahu yana cewa a cikin hadisi shi dawafi kamar sallah ne sai dai cewa shi a cikin shi an halatta magana so da haka idan ɗayan ku zai magana to kada ya magana sai dai in zai faɗa alheri to so da tunda ya zama kamar sallah to tsarki a cikin sa walwala a cikin sa wajibi ne wala masu nuskatul qur'an azim sannan shafan alqur'ani mai girma shi ma mutum ba zai shafi alqur'ani ba sai yana da alwala Allah subhanahu ta'ala yana faɗi la yamassuhu ila al-mudahharun sannan hadisi manzala sana cewa la ya masul qur'ana illa dahirun babu wanda zai shafi alqur'ani sai mai tsarki to zaka shi ma saba alqur'ani ga ba za a yi ba sai mutum yana da alwala wala jildiha ko fatan alqur'ani din shine irin gafaka din nan mutum ba zai taba ba sai yana da alwala la biyadihi ba zai taba qur'ani ko fata qur'ani din da hannunsa ba wala bi'udin ko da icce ne irin sanda haka mutum ya sa ya taba qur'ani din wani hauhi da abin da ya kama da sanda din ko iccen duka dai mutum ba zai taba ba ma damar bai alwala ba illa aljuz'a min halil muta'allima fihi sai dai juz'i na alqur'ani ga mai neman ilimi a ciki shi mutum idan ɗalibin ilimi ne almajiri mai neman ilimi to ya halatta ya taba juz'in alqur'ani idan yana da tsarki ko da bai yi alwala ba mu kiyaye wannan an halatta taɓa alƙur'ani ga ɗalibin alƙur'ani, mai neman ilimi a cikin alƙur'ani na, an halatta taɓa alƙur'ani ga mai neman ilimi a cikin alƙur'ani ko da bai da alwala in ya yi tsarki, amma jiz'in alƙur'ani zai taɓa. Ko shi ɗin ba zai taɓa cikakken alƙur'ani ba sai da alwala, amma jiz'i na alƙur'ani shi kuma abin da ake ce ma jiz'i shi ne dukkan yanki na alkur'ani da ya zama akwai wani abu da babu a cikinsa shi yake ce majizi misali da za a ɗauko alkur'ani cikakke sai a cire takarda ɗaya cikin alkur'anin to yanzu wannan alkur'anin ya zama juz'i saboda me saboda ya zama ɓangare na alkur'ani kaga ba cikakken alkur'ani bane ba to so da haka sai a kiyaye ko wajen yara 'yan makaranta waɗanda suke da mu'amala da alkur'ani ba laihi bane ba a rika ba su alqur'ani din amma a koya musu yadda ake tsarki su rika dauka alqur'ani da tsarki kuma juz'in alqur'anin za a rika ba su ba cikakken alqur'ani ba sai ya zama cewa idan za a ba su incomplete qur'ani ake so a ba su to sai a ba su alqur'ani sai a yanke wata takarda daga cikin alqur'ani ko a yanke nasi ko a yanke can fatiha ko a shirdi wata takarda daga cikin alqur'anin saboda ya zama cewa yanzu juz'i ne suke riƙewa kaga in suna da tsarki za su iya tabawa ko da ba su da alwala tunda masu koyon karatun alqur'ani ne na wala masuluhi alqur'an alazim ala ghayr alwudu'i kai ko shafin allon alqur'ani mai girma ma allo wanda aka rubuta alqur'ani a cikin shi ba zai yiwu ba in dai mutum ba shi da alwala in dai babu alwala illa limuta'allimin fihi sai dai ga mai neman ilimi a cikinsa shine ɗalibin mai neman mai neman ilimin alkur'ani ɗin to shi wannan zai taɓa allon alkur'ani saboda shi ma allon nan na alkur'ani hukuncin sa ɗaya da juz'i ɗin can da aka ambata aw muallimin yusahihu ko kuma malami da zai gyara a cikin alkur'ani ɗin ko a cikin allon shi ma ya halatta ya taɓa an yi rubutu an zo wajen karantawa ga ɗalibin ya mai ya mai neman ilimi ya rubuto ya zo gaban malami to kaga malamin ya ga wani abu na gyara a ciki zai iya yin gyaran a cikin alkur'anin a cikin wannan allon ko da ba shi da alwallah wasabiyu fi misl qur'ani kal kabiri shi karamin yaro a wajen shafan alkur'ani kamar babba ne babu wani rangwame da aka yi aka ce wai ai karamin ƙananan yara za a iya ba su alƙur'ani tunda su ba mukallafai bane ya ba haddi a kansu a'a alƙur'ani ba abin wasa bane ba girman su mai girma ne ba a yi rangwamen da za a ce yara ba mukallafai bane ba a ba su alƙur'ani da za a yi wannan ba duk ɗaya ne da su da manya ɗin wal ismu ala munawilihi lahu zunubin da za a samu idan an taɓa alƙur'ani babu alwalla to yana kan wanda ya ba yaran alƙur'anin ɗin suka taɓa saboda haka a kiyaye a daina barin yara suna mu'amala da alƙur'ani yadda da suke so a koya musu alƙur'ani a koya musu karanta alƙur'ani amma tare da girmama alƙur'ani da kuma yin tsarki yayin mu'amala da alƙur'ani sannan in za a yi hakan ma kuma abin da ya fi kyau shine a riƙa ba su juz'in alƙur'ani idan kuma ya zama buƙatar yaran karatunsu ya yi zurfin da yanzu ƙur'ani ake so su riƙe complete to yana da kyau domin kubutar da kai a yanke wani ya takarda daga cikin alkur'anin ko a can farko ko a ƙarshe sai a ba su shi a matsayin jiz'i sai su rika tsarki suna ɗauka ana koya musu karatu a cikin sa wallahu a'lam wa man salla bi ghairi al-wudu'i amidan wanda ya salla ba da alwala ba da gangan mutum haka kawai saboda tsageranci da kaiya da tsaurin kai Allah subhanahu ta'ala ya haramta manzo Allah sallallahu ya haramta yin sallah babu alwala mutum da gangan ya sani yazo ya shiga cikin sallah babu alwala da gangan akan sani kuma mai hankali ne lahiyayye fa huwa kafir wannan ya kafirta wal iyaz billahi muna neman tsaron Allah daga kafirci a faslun rabewa yajibul ghuslu min salasati ashiya'a shi kuma wannan fasali zai mana bayanin abubuwan da ke wajabta wanka wanka na, wajibi wanka na, na shari'a na dole zai mana bayanin abubuwan da suke haduwa su waje abubuwan da idan sun samu to wanka ya wajaba shine ya gaya mana a aljanabatu na farko shine janaba janaba ta wajabtar da wanka a shari'a idan an ce janaba a a shi ne wato a fitar da maniyi tare da jin daɗi na al'ada a cikin bacci ko a farki. ko kuma a halin jima'i, to wannan shi yake ce ma janaba. Mutum ya fitar da maniyi a mafarki mace ne shi ko namiji, ko kuma a'a a farke ya fitar da maniyin, kuma ya zama maniyin ya fita tare da jin daɗi, jin daɗi na al'ada wanda an saba da shi. Dama in abin ya faru to maniyin kan fita, sai sababin ya faru kuma sai maniyin ya fita. ko da ba jima'i ba ne ba to yanzu wankan janaba ta kama mutum kenan ko kuma batar da kan al'aura a cikin farji farjin nan na mutum ne ko na dabba mai rai ne ko matacce duk wanda ya batar da kan al'aurarsa a cikin farjin bil adama mace macen nan tana da rai ko ta mutu ko a cikin farjin wata dabba daga cikin dabbobi Allah ya sauki dabban nan tana da rai ko ta mutu da ya batar da kan al'auran nasa ya fadda maniyi ko bai fadda maniyi ba to janaba ta kama shi wanka ya waje ba a gare shi ina fatan mun gane wannan shine ya ci gaba da gaya mana a a a wal haidu da haida haida ita ma ta wajabtar da wanka a haida wato shine jini na al'ada idan an ce abu na al'ada ne shine abin da dama an saba da shi a cikin ɗabi'a ta ɗan adam a cikin mu'amala ta yau da kullum dama a ɗabi'a ta ɗan adam abin yana zuwa to haida shine jini wanda yake zuwa wa mata lokaci zuwa lokaci wanda zu- zuwan ya alama ce da ke nuna cewa wannan matar da ta s- sa- ta ta fara zu- wannan jinin ya fara zuwa mata to yana mata is- ilami ne yana mata alatin ne yana sanar da ita cewa to yanzu ta kai matakin balaga sannan ta kai matakin da cewa idan an take ta to ta iya samun ciki yana ilami ne da cewa wannan mata ɗin yanzu ta balaga dokoki da shari'o'i ta zama mukallafa dokokin Allah sun hau akan ta kamar yadda suka hau akan mace ya shekara saba'in ko ya shekara ɗari ko ya shekara arba'in ko ya shekara nawa ma wannan shine to wannan jinin da ke zuwa wa mata a duk wata wata ko kuma aƙalla bayan wani lokaci zuwa lokaci to shi ne ake ce mahaida to idan ya zo wa mace ba za ta yi sallah ba yanzu ba ta cikin tsarkinta shi ne can a Allah san ta'ala ke cewa can alƙur'ani ba a ta zulun nisa a fil mahizi wala ta ƙarabo hunna a ta yi ɗahorna fa iza ta ɗaharna fa to hunna min haisu amarakum Allah inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbul mutatahhirina yauwa Allah ce a ƙaurace wa mata a lokacin da suke cikin wannan jini na haida kada a kusance su da, da, da saduwa na auratayya har sai sun yi tsarki idan suka yi tsarki to ku zo ta inda Allah ya umarci ku ku zo musu ta inda Allah ya yi umarni ta gaban su kenan lallai Allah yana son masu yawan tuba kuma yana son masu tsarkakewa to saboda idan jinin haida ya zo to mace ba ta da tsarki ba za ta yi sallah ba harkoki na a na na na na na na ibada da he da sharaɗin tsarki za a yi su to ya faɗi a kanta wan nifasu da biki nifasi shine jinin haihuwa da yake zuwa mata a lokacin da suka haihu idan ya zo ma mace saboda sababin haihuwa to ba za ta yi sallah ba yanzu tsarki ya kuce mata ba za ta yi sallah ba ba za ta yi dukkan wani aiki na ibada da yake da sharaɗin tsarki ba har sai wannan jinin ya ɗauke ta yi tsawon kan tsarki ya ci gaba da cewa fal janabatu qismani janaba ta kasa kaso biyu ahaduhuma na farkon su hurujul mani fitar mani bilazzatin mu'tadatin da jin dadi na al'ada idan mani ya fita abin da yasa ake ta maimaita jin dadi na al'ada din nan idan mani ya fita amma ba tare da jin dadi na al'ada ba to wanka bai wajaba ba misali mutum sai ya shiga cikin wani yanayi na tsananin wahala ko razani ko tsoro ko duka ko azabtarwa ko da tsananin lokacin hunturu aka sa wani wani ruwa wanda ya kwana a randa aka zo kawai aka sheƙa mutum shi da sahi ya tsiga jikinsa su tashi ya yi razana kawai shi kenan bai ankara ba ya duba kawai ya ga ta al'aurarsa saboda yanayin da ya tsinci kansa kawai ya ga maniyi ya zuba to wannan maniyin bai zuba akan sharaɗinsa ba bai zuba akan jin daɗi na al'ada ba a al'ada ba a saba a kwara ma mutum sanyi ya ji wahala sai maniyi ya gaba ba a saba ba to in hakan ta faru to ba wanka duk sababin da ya fidda maniyi ba sababin jin daɗi na al'ada ba ba kuma a cikin bacci ba ba wajen jima'i ba to babu wanka a ciki shine malamai suka ce kamar misalin mutumin da da da da ya hau doki shikenan yana ta ana tahiya akan dokin nan dokin nan na sukuwa da shi dan wannan lilo din da doki ke yi da shi sai sai ya zama cewa a yana jin daɗin wannan lilaye da dokin ke yi kawai he kuma ya fitar da mali to kaga wannan ba jin daɗi bane na al'ada shi ma ba zai yi wanka ba to da dai waɗannan sababban da makamantar su ba za a yi wanka ba idan mani ya fita a sababan su wallahu alam fi naumin auya qazatan a cikin bacci ne ya fita ko a farke abin da yasa kuma wani zai ga cewa to an ce idan mani ya fita ba da jin daɗi na al'ada ba ba za a yi wanka ba to amma ya aka yi an ya fita a bacci kuma ake wanka bayan mai bacci bai san inda kan shi yake ba ya mana ai da yawa mutum ke yin mafarkin shan wahala sai kaga ya tashi yana nishi kamar wai ya sha wahala a zahiri sai da yawa mutum ke mafarkin ya sheka a guje an bi shi yana gudu yana gudu sai kaga ya farka hini shi yake kuma ya ji duk ya gaci to ya aka yi haka sannan sau da yawa mutum ke mafarkin jin daɗi a biya mai daɗi ya mai daɗi ko ana baya wani abu mai daɗi haka ga ya tashi ma da sahi ya farka daga baccin har yana tanɗa baki a'a to ya aka yi haka to da haka mai bacci yana jin wahala yana jin daɗi sai dai ba zai rarrabe ba tunda bai san inda kansa yake ba saboda haka ne in a bacci ne mutum ya gama ya gama niyyar shi sama ko da mutum bai ga yayi mafarkin ba a bacci kawai dai ya kwanta baccin da ya tashi sai ya ga ya jika ya mani ya zuban masa to kawai zai je ya wanka saboda an kaddara cewa ya ji daɗin ba tare da ya san ya ji ba saboda nauyin bacci wannan shi ne wallahu alam a bi jima'in da sali sababin jima'i ne a gairihi ko waninsa wasani abu na biyu da ke wajabta wanka magibul khashafati fil farji batar da kan al'aura a cikin farji a cikin kafa wa man ra'a fi manamihi ka annahu yujami'u wanda ya gani a cikin mafarkinsa kamar yana yin jima'i walam yakhruj minhu maniyun amma kuma da ya tashi sai ya ga bai zubar bai fidda maniyi ba ko mace ne ko namiji fala shay'a alaihi babu komi a gare shi idan an ce mafarki a fidda maniyi sai mutane su rika tunanin cewa wannan kamar wani abu ne wanda yake keɓaɓɓe da maza kadai ba abu bane wanda yake keɓaɓɓe da maza hadisi wata mata ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan haka cewa shin mace idan ta ga irin abin da maza kan gani ruwa ta yi mafarki har ta fidda wani ruwa shin za ta yi wanka za su ce kwarai kuwa za ta yi to za ka duk a cikin wani hukuncin da ake ambata da namiji da mace a cikin su da ɗaya ne in dai ba akan abin da yake banta da matan su kaɗai ba na'am ومن رأى في منامه كأنه يجامع ولم يخرج منه مني فلا شيء عليه ومن وجد في صوبه منيا يابسا wanda ya samu mani busasshe a jikin tufafinsa la ya dari mata asabahu bai san san da ya same shi ba kawai dai shi mutum ne ya zo yana duba kaya kila ma zai hada wanki kawai he ya dauko kayansa sai ya ga ga maniyi a jikin wandansa ko rigarsa ko bargonsa ko tufafinsa maniyin nan ya bushe shi bai san san da ya same shi ba gashi kuma a cikin tufafinsa to yanzu ya za a yi to yadda za a yi yanzu igita sala kawai sai je wankan janaba wa a adama sallah sai ya sake sallolin da yayi min akhiri nawmatin daga baccinsa na ƙarshe na mahafihi da yayi cikin wannan tufafin misali mutum ne ya sanya tufafinsa jiya da daddare ya kwana da shi da ya kwana da shi ya waye gari da shi yau a jikinsa ya yi sallar asuba da shi ya yi sallar azahar da shi ya yi sallar la'asar da shi yamma ta yi ya zo zai cire wannan kayan nasa ya canza wasu sai ya gama ni yi busasshe a jikin tufafin nan nasa shi kun bai san wani lokaci ba ne bai same ya to shari'a ta zo da hukunci mai kyau mai sauki a nan gurin kawai abin da zai yi sai ya kaddara cewa ai maniyin nan ya fitan masa ne a baccin da yayi na ƙarshe da wannan rigar ta baccin sa na ce kenan saboda haka yanzu ya za a yi sai ya je ya wankan janaba sai ya cire wannan tufafin ya wanke shi sai ya sake sallolin da yayi daga wannan baccin na ƙarshe wato tunda baccin sa na ƙarshe shine baccin sa na jiya da daddare kuma da ya tashi da wannan tufafin ya sallah asuba to zai sake asuba in yayi wanka ya sallah azhar to zai sake azhar din ita ma yi sallar la'asar to zai sake la'asar din ina fatan mun gane ah wallahu alam faslun rabewa ah fara'idul ghusli arba'atun fadallan wanka guda hudu ne anniyatu na farko niyya inda shuru'i yayin farawa niyya a cikin dukkan ayyuka wajibi ne innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa haka ne dole duk abin da mutum zai aikata na ibada dole ne sai ya gabatar da niyya a cikinsa. A kamar da ya zuwa cikin hadisi. A niyyatu niyya inda shiru yayin farawa, wal fauru da gaugawa. Gaugawa, abin da ake ce ma fauru ba gaugawa ba ce a ma'anar gaugawa gurin bahaushe. ba gaugawa ba ce ba a ma'anar gaugawa ta gurin bahaushe fauru a cikin ayyukan ibada da ake fassara shi da gaugawa yana nihin muwalati jirantawa ya zama in ka fara aikata wankan ba za ka yi nawa ba ba za ka yi wasa ba ba za ka shigar da wani aiki in ba wankan ba har ka gama shi ne ma shi amma ba ana nihin gaggawa kuma ka yi fatal fatal fatal kuma ka zo bai ba kuma ka tambaye ka ka ce ai gaggawa fadali ce shi yasa ka yi gaggawa ba haka ake nihi ba gaugawa a nan ana nihin ka ga karka tsaya nawa karka saka wasa kar ka tsaya delay a cikin wankan naka in ka fara har ka gama ba tare da jinkiri mai zai ba mai bata aiki ba ba kuma tare da gaggawar da ita ma mai bata aiki ba waddalku da cuccudawa dole ne idan ka zuba ruwa ka cuda duk inda ruwan nan yake shige ya zuba ka cuccuda ya zama cewa ya game ya game ko ina ba tare da an bar wata lam'a ba mu kiyaye a nan gurin kuma yan uwa mata a kiyaye a wata mata ta taɓa yi min wata tambaya abin nan ya tara min da hankali ta ce ita ta ji an ce wai idan an yi wankan janaba wai dole he an wanke hakkai shin wai ya abin nan yake malam shin da gaske ne ko ko dai kawai maganan mutane ce na ce to ke da kike yi idan kin yi wankan janaba din ko haida ko wani abu ta ta manyanta kuma ta ce a'a to ai ta ga dai a wajen wanka mata ba su wanke kai kaga a wajen wanka mata ba su wanke kai wai haka ta ce ba su jika kansu da ruwa shi yasa ita ma take ganin ko da aka ce a wanke dukkan jiki tun da dai mata a wajen wankan sabulu da soso ne ba wanke jiki kansu suke ba kullum to shi yasa ita ba ba ta yi nace to fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda haka kaga sai a kula da irin wannan akwai hadari sosai da tashin hankali da wankan janaba wajibi ne dole jikin mutum ko gashin shi ya kai tsawon itaciya ne ko gashin shi ya kai yawan buka ne dole he ya jika shi da ruwa ruwa ya keta ko ina ya sakala ya shiga tun karkashin fatocin shi ko ya kan mace yake kawa ko ya kan namiji yake kawa dole dole ne wannan he an zartar da shi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu wal umumu da kuma gama jiki da ruwa ya zama duk jikin mutum an game shi da ruwa an cuda kuma wasannanuhu sunnonin wanka waɗannan su ne farallan wanka niyya gaggawa cudawa gama jiki da ruwa wasu nanuhu sunnonin wanka a gasalar ya daini irar ko aini wanke hannuwa zuwa bakin ku'u ku'u shine gaban nan da take jikin tafin hannu shine ku'u gaban nan da take jikin tafin hannu iya tafin hannu din nan shine ku'u to idan mutum zai fara wanka sunna ne ya wanke hannunsa zuwa wannan gabar ta bakin bakin bakin ku'u din saboda saboda hadisi ya zo a sai da hadisin sai da maimuna ko tace a tace na ajiye wa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ruwa wanda zai yi wanka da shi sai karkata ruwan nan ya zuba a hannunsa alaihi salatu wassalam ya wanke hannuwan nan su biyu ko su uku to daga nan sai ya ci gaba da wankan alaihi salatu wassalam sallallahu alaihi wasallam to saboda haka ne shi wannan wanke na farko sunna ne ma'anarsa hannu wanda da shi ne za a yi amfani wajen gabatar da wankan a wanke ko ina a jiki to bari a fara wanke shi hannun dan ya zama ya kubuta daga dukkan wani datti saboda ya zama cewa ruwan da za a zuba a hannun a zuba shi ruwa mai tsarki a hannu mai tsarki sai a wanke gabobi ko masu najasa kaga an kawar da najasa kenan da tsarki ya kawar da najasa kenan wallahu alam wal madmadatu da kuskuren baki wal istinshaqu da shashshaka ruwa wal istinfaru da tacewa duka waɗannan sunna ne wa maso samakhil uzni da shafan fatun kunnuwa wa hiya as-suqbatu shi kunne din nan shine kafa ad-dakhilatu fi ar-ra'si wanda take shiga cikin kai eh wanda take shiga cikin kai eh wa amma suhbatul uzni amma ita fatar jikin kunne fata ta jikin kunne ba ita suquba ba ita suhba ba ba ba ba samakh din ba fatai ta kunne ba kawai ramin kunnan ba to ita fatar kunnan sai jibu gasal zahiriha wa baɗiniha wajibi ne a wanke bayanta da cikinta ita fata kunne din wajibi ne a wanke bayanta da cikinta shi wanka abu ne wanda yake mai sauki sosai idan an natsu wajen gane bayanansa da farko dai idan mutum ya samu ruwansa mai tsarki kamar yadda aka yi bayani a baya ya zuga ya shiga bayi to abin da zai fara yi shine idan a roba ne zai wankan nan ko a koko irin da da ba buta ko kuma da ya zama abubuwan wankan yawanci za ga buɗaɗɗu ne to abin da ake bukata na farko shine ya karkata bakin abin wankan ya wanke hannuwansa dama so uku hagu so uku hakan nan ma in buta in butacce ma yanzu din abin dai da zai fara yi kenan ya fara wanke hannuwansa hannunsa zuwa tafin hannunsa dama su uku hagu su uku in ya wanke to abu na gaba sai ya tsarkake al'auransa ya duba ya gani a ina ne najasa ta taba jikinsa duk inda najasa ta taba jikinsa sai ya wanke idan ya wanke inda najasa ta taba jikinsa ya wanke hannunsa su uku ya wanke inda na- almani ko najasa ya taba jikinsa to yanzu me na gaba abu na gaba shine sai ya yi tsarki sai ya yi tsarki. Idan ya yi tsarki, a wajen tsarkin nan zai yi niyyar wankan janaba. Wajen tsarkin yayin da zai tsarkin nan zai ƙudir niyyar wa- shiga cikin wankan janaba. Sai ya yi tsarki idan ya tsarkake al'auransa sai ya wanke duka da'iran al'auran nasa gefen cinyoyinsa da matse matsinsa da wajen saman maransa da nufin kawar da janaba daga wannan area ɗin. To idan yi wannan abu na gaba sai ya yi alwallah. Alwallah zai wanke gaba kowace gaba ta alwallah da ake wankewa sau ɗaya ɗaya amma zai wanke. Zai wanke sau ɗaya ɗaya. Idan ya wanke ya gama wanke wankin alwallah nan ɗaya ɗaya to abu na gaba da zai sai ya fara wanke kansa. Kansa tun daga saman tukulluma kansa har ya zuwa ƙarshen wuyansa duka ana abbara shi a matsayin kai. Idan ya wanke nan zai wanke shi sau ɗaya ya wanke sau biyu ya wanke sau uku. Idan ya wanke to sai kuma ya zuba ruwa a tsagin jikinsa na dama bangaren kafadarsa ta dama ya tabbatar da yana zuba ruwa yana wankewa lungu da sako ko ina ko ina ko ina har ya kai karshen jikinsa karshen kafafuwansa sai kuma ya dawo bangaren jikinsa na hagu tun daga saman kafadarsa ya zuba ruwa ya wanke wajen jikinsa da hammatansa da cikinsa da bayansa da matse matsinsa da cinyoyinsa sai ya wanke ko ina har ya zuwa karshen kafafuwansa to idan ya haka wanka ya kammala an gama wanka amma abin da ake bukata shine ya kiyaye wajen wanke jikin nasa saboda ɗazu da farko bayan ya yi tsarki to ai ya yi alwala to wannan alwallar da ya kuma bayan ya yi ta yi wanka to ya kiyaye wajen wanke cinyoyinsa kada ya yadda ya taɓa al'aurarsa da tafin hannunsa ko da cikin ‘yan yatsunsa to idan ya haka kawai yana gama wankansa ya je ya sallah saboda yana da alwala yana da alwala ina fatan mun fahimta idan kuma tsautsayi ya sa bayan ya gama wannan alwallan yana cikin wankan sai ya taɓa al'aurarsa to in ya je ya ci gaba da wankansa wankansa yayi amma in ya gama sai ya saki alwalla sai ya alwalla sabo wasu malaman ma sun ce a a kamar yadda zuwa cikin mutasar ko ai ko ma da bai niyan ko ma da bai yi wannan alwallan ba a'a in dai yayi wankan janaban yadda ake bukata yadda aka tsara kuma ya zama bai taba al'aurarsa a wajen a wajen wankan ba lokacin da yake wankan ko bayan ya gama ba to kawai yana gamawa ya je ya sallarsa to so da haka dai in yayi wannan alwala din ya kiyaye a hannunsa bai taba al'aurarsa ba kawai yana gama sai ya je ya sallah in kuma bayan ya gama wankan sai ya dan ƙara yin fitsari ko ya taba al'aurarsa din da gangan ko da kuskure to wanka yayi amma sai ya sanji alwala wallahu a'lam wa fada'iluhu mustahabban wanka a sab'un guda bakwai ne albidayatu bi gasalin najasati farawa da wanke najasa kamar yadda aka yi magana a baya mutum ya fara wanke najasa duk inda najasa ta taba shi a wajen mararsa ko wajen cinyoyinsa ko ma wani guri a jikinsa summa zakari sannan sai ya wanke al'auransa bayan wi inda hu sai ya niyya a lokacin da yake wanke al'auran wato sanda yake tsarki kenan summa ada'il wudu'i sannan sai ya wanke gaban alwallarsa marratan marratan so ɗaya ɗaya shine ya gabatar da alwalla kenan summa a ala jasadihi to daga nan sai ya zubo ruwa a saman jikinsa wa tathlitu ghasli ra'sihi mustahabbi ne wanke kansa so uku shi wannan wanke kan da ake yi so uku ba wajibi bane ba kamar dai da aka yi bayani a baban alwalla wannan wanke kan da ake yi na farkon nan shi kadai ne farali saboda haka a wajen na farkon mutum zai tsaya ya kokari ya kyautata shi ya yi shi ya game yadda ake bukata in kuma ya ji rashin gamewarsa a cikin na farko, to in ya yi ɗiban ruwa na biyu ya ƙudure niyan farali a ransa, sannan ne sai ya wadatar. Wata ƙadimu shiƙi jasadihil aimani, musahabi ne mutum ya fara gabatar da tsagin jikinsa na dama. Manzala sallallahu alaihi wasallam damaitawa yana ƙayatar da shi a cikin dukkan lamuransa wajen tafiyarsa sallallahu alaihi wasallam da wajen sa takalminsa sallallahu alaihi wasallam da wajen shiga gidansa sallallahu alaihi wasallam da wajen komi ma gaba daya wa taqlilul ma'i 'ala al-a'da'i mustahabbi ne kuma a karanta ruwa akan gabbai ya zama gabobin da ake wankewa a wajen wanka din ba a cika musu ruwa amma fa anan mu kiyaye kada tabbatar da mustahabbi kuma ya sa ka rubuta farali saboda haka rashin cika ruwa yana nihin barin banna amma ka sa ruwan isasshe wanda zai isa ka wata ya ka dalaya shi inda kake bukata ya game saboda ka kawar da wannan najasa din a wannan gaba wa man nasiya lum'atan wanda ya manta da wata lum'a menene lum'a shine wani guri da kai wanka amma bai samu ruwa ba aw ubuwan ko kuma mutum ya manta da wata gaba ya shallake ta bai wanke ba min guslihi daga cikin wankansa to yanzu ya za a yi badara ila gaslihi yi gaggawa zuwa ya wanke wannan gaba ko kuma wannan lum'a din hina tazakkurihi a nan lokacin da ya tuna walau ba da shaharin ko da bayan wata ne kayi wankan janaba ranar ɗaya ga wata da kana wankan ka nutse da cewa a hannunka ka ga wani guri inda bai samu ruwa ba sai ka ce bari in ka gama wanka za ka wanke gurin ko kuma a'a ba wani guri bane bai samu ruwa ba ka manta a wajen wankan baka wanke hannun bane ma gaba ɗaya sai da ka kana da ka gani sai ka ce to bari in na gama zan wanke shikenan da ka gama ka manta baka wanke ba biyu ga wata uku ga wata goma ga wata ishirin ga wata yau talatin daidai ga wata kawai sai ka tuna la haula wala quwwata illa billah ai kaulan ran ɗaya ga wata ga abin da ya samu kuma na manta to yanzu ya za a yi to alhamdulillah yadda za a yi shine sai ka je ka wanke wannan gaban nan take kana tunawa kakkai nawa yi sauri je ka wanke ta idan ka wanke to wa adama salla qabalahu duk sallolin da mutum yayi kahin yayi wannan gyaran hiya sake su na wata ɗayan nan dole hiya sake su to ga kuma wata magana idan kuma a ɗaya ga watan da kai wankan janaba ka bar wannan gabar da ka manta ko lum'a ɗin baka tuna ba kuma amma a ranar biyar ga wata ka ƙara samun janaba kuma kai wani sabon wanka shi kuma wannan wankan lafiyayyen wanka ne an gane lafiyayyen wanka ne bayan ka yi shi kawai ran nan kuma kana zanne sai ka tuna ai kausan da na yi wankan ɗaya ga wata lallai na bar wata gaba da na manta ban wanke ba ko lum'a ban wanke ba kuma a haka na ci gaba da sallah na yi sallah ranar biyu ga wata uku ga wata hudu ga wata biyar ga wata kuma na ƙara samun janaba amma na yi wanka lahiyayye shida ga wata bakwai ga wata takwas ga wata har dai yau talatin ga wata sannan ka tana da waccan matsalar ta ɗaya ga wata to kaga idan ka lissafa zaka ga tun daga ɗaya ga watan nan matsalar ka ta fara biyu ga wata uku ga wata hudu ga wata a ranar biyar ga wata wata janabar ta same ka kuma sai kai wani wankan shi kuma takakki yanzu kaga matsalar ka ta fara daga ɗaya ga wata ne zuwa biyar ga wata ta kwana hudu kenan daga ɗaya ga wata ne zuwa biyar ga wata to yanzu da ka tana tun da kana cikin tsarki lahiyayye wanda ka yi shi a ran biyar ga wata ko to yanzu sallolin da ka yi a ɗaya ga wata biyu ga wata uku ga wata hudu ga wata su za ka sake ba sai ka sake wani wankan ba tun da wata janabar ta same ka kayi wani tsarkin shi kuma lahiyayye da fatan mun gane Allah ya sa mun fahimta to wannan shine a wa in akarahu ba'da zikrihi idan ko mutum ya jinkirta gaggawar zuwa ya wanke wannan gabar bayan ya tana sai ya tsaya dile ya tsaya nuku-nuku badala gusuluhu wankan yanzu gaba ɗaya ya bashi sai ya sake sabon wanka kuma sai ya ramo sallolin can fa in kana fi a'da'il wudu'i amma idan gabar ta kasance a cikin gaban alwalla ne ita gabar da ya bari din bai wanke ba inda ya manta ko kuma inda lum'an take wa sadafahu ghaslul wudu'i kuma ya dace da ita wajen wankin alwalla bayan ya gama sai alwalla kuma a wajen alwallai ya wanke gurin wanka farali alwalla farali shikenan kawai farali ya ya ya tashi bukata ta biyar ajza'u to wannan ya isan masa gaba wannan misalin da muka yi ya zama gabar da kamanta din inda baka wanke ba ko kuma inda lum'at take yana daga cikin gaban alwala kuma bayan ka gama wankan sai kai alwala kuma ka dace da gurin wajen wanke alwala ka wanke gurin shikenan yanzu babu wani da babu wani matsala a tattare da kai amma in ya zama ba cikin gaban alwala bane ba kuma da ka gama baka yi alwala ba to shine wancan hukuncin zai tabbata a kanka wallahu alam a fasalun rabewa la yahillu lil junubi dukulul masjidi bai halatta ba ga mai janaba ya shiga masallaci mai janaba baya shiga masallaci mai janaba baya shiga masallaci shari'a ta hana mutum yana da janaba ya shiga masallaci saboda hadisi ya ce manzo Allah sallallahu yana cewa shi masallaci bai halatta ba ga mace mai haila da da kuma wanda yake da janaba ya shiga cikin shi to saboda haka a kiyaye daki ne na Allah mai tsarki da ake gabatar da ibada da tsarki a cikin sa idan mutum ya san ba shi da tsarki to ba zai shiga cikin masallaci ba idan mutum ya san akwai janaba a jikinsa ba zai shiga cikin masallaci ba har sai yayi tsarki sannan yake da dama ta ya shiga cikin masallaci din wala qira'atul qur'ani karatun alqur'ani baya halatta ga wanda yake da janaba idan akwai janaba a a a jikin mutum to ba zai karanta alqur'ani ba ba zai karanta alqur'ani ba illal ayata sai dai kamar aya ɗaya ta alqur'ani din wani hawa da abin da ya kama da aya ɗaya litta'awuz domin neman tsari zai karanta don neman tsarin Allah da wannan albarkata alqur'ani wa nahwihi ko abin da ya kama da haka abin da ya kama da haka din shine kamar kuma kafa hujja wani abu ya taso ana neman hujja akan ana neman dalili kai kuma akwai aya alqur'ani da ka sani da za a kafa hujja da ita akan wannan mas'alan amma kana da janaba to zaka iya karantawa zaka iya karantawa a game da wannan karanta alkur'ani ga mai janaba malamai suka ce amma idan mutum mai koyan karatun alkur'ani ne a sai ya zama cewa janaba ta kama shi to da janaba ta kama ya kuma ruwan da zai wankan janaban ya gagara to gashi kuma yana da tilawa ta alkur'ani da yake yana da tilawa ta alkur'ani da yake cewa maimaitawa don gudun mantuwa to gashi kuma ga janaba kuma gashi ba a samu ruwan wanka ba aka ce to idan ya taimama zai ta zai ci gaba da karantun alkur'anin nan nasa har zuwa lokacin da Allah zai sa a samu ruwa a wanka ba zai bari kuma wannan haddar ta bace masa ba kamar dai maganar mai haida din nan da ba za ta karanta alkur'ani ba aka ce a idan tana da wasu ayoyi na alkur'ani da ta haddace ko wasu surori tana ta tilawa su tana gudun mantawa to za ta ci gaba da karantawa a lokacin da take cikin wannan al'adar nata amma abin da ba za ta yi ba shine ta dauki alqur'anin ta rike shine ba za ta yi ba amma in tana da hadda wadda take tsoron ka ta manta ita ma aka ce za ta karanta wallahu a'lam wala yajuzu liman la yaqdiru ala al-ma'il barid baya halatta baya halatta ga wanda ba shi da iko akan yin amfani da ruwan sanyi wajen wankan janaba kenan an yati ya zaujatahu ya kusanci matarsa da mu'amala ta aure hatta yu'idda al'alata har sai ya tattali ala sune kayan amfani abin da zai amfani da shi wajen dindima ruwan da zai yi wanka ya halatta ba idan mutum ya san cewa baya iya amfani da ruwan sanyi da gangan ba da larura ba ya afka ma iyalinsa da saduwa wanda hakan kuma zai sa shi dole sai yayi wanka kuma gashi babu ruwan ɗimin da zai yi wanka kuma gashi ba zai iya yi da ruwan sanyi ba to wannan bai halatta a gare shi haka ba idan ya san yana da wannan larurorin to ya kawar da wannan larurar ta hanyar tanazar ruwan da zai wanka da shi na ɗimi saboda kada hakan ya jawo jinkirin lokacin sallah mana yawwa illa an yi hatalima sai dai idan mafarki mutum yayi bala shi alaihi to babu komai a gare shi shi ƙarin bayani anan Allah masani idan mutum yayi mafarkin misali mutum ya tashi da sahe sai ya tsinci kansa a halin mafarki ga sallan asuba lokacin sallan asuba yayi gashi kuma ana cikin tsannin hunturi ba zai iya yin amfani da ruwan sanyi domin yayi wanka ba to ba zai yi amfani da ruwan sanyi don wanka ba gashi kuma janaba ta kama shi ga sallah kuma a jami'i za ta kucce shi kuma gashi baya da halin tanazar ruwan baya da halin neman ruwan dumi a wannan lokacin to yanzu wajibinsa shine yayi taimama yayi sallah kafin rana ta hito kada ya bari rana ta fita bai yi sallah ba gashi kuma mai janaba baya zuwa masallaci baya shiga masallaci shi kuma ga janaba a tare da shi malamai suka ce to ya taho ya zo ya bi sallah a inda yake iya ji da wannan taimamar da zai yi saboda jinkirin samun ruwa a gurin shi ka iya haifar masa da kubucewar jam'i da ma sallar gaba ɗaya ya zama sai rana ta hito zai yi ta tunda bai iya yin ta da ruwan sanyi bai iya yin wankan da ruwan sanyi kuma ba ya da hanya mai sauki ta samun ruwan dumi har dai hanya mai tsawo to anan suka ce idan mutum ya samu kansa irin wannan yanayin ko kuma a'a ya farka ma a ƙurarren lokaci ga ƙurewar lokaci ga kuma ya tashi da janaba ko da ma zai iya yin amfani da ruwan sanyin ya wanka amma in ya tsaya jiran ruwan da zai je ya ɗebo ya zo ya wankan ƴan mintukan da suka rage rana ta fito ba su da yawa aka ce da wannan jalabar tashi ya yi taimama ya yi sallah a kan lokaci shi ne mafi alkhairi akan ya ce bari ya kawar da wannan jalabar sannan ya wankan sannan ya sallar bayan ta zama ƙara'i sallah tana da matuƙar muhimmanci mu lura sosai za ga da yawa ba a yadda mutum wani sababi ya sa ya bar sallah ta wuce akan lokaci bai yi ta ba ma damar yana cikin hankalinsa da rarrabewa abubuwansa ba a yadda da wannan ba ba ƙaramin dalili ba ne ba zai sa mutum yi ba ba wani dalili da zai sa ko ba ma wani dalili ba wani dalili da zai sa mutum yana da hankali yana da ganewa yana a watsake kuma lokacin sallah ya wuce bai yi wannan sallar ba face ya zama mai saba ma Allah mai mugun laifi akan haka to shi yasa din ba a yadda wannan sababin ya sa kuma ya bar sallar akan lokaci ba a gare ya yi taimama ya yi sallan albashi daga baya sai ya wankan kuma ba zai sake sallan ba wallahu alam alhamdulillah